لا يرى فيه خامر متحسس له عين آلات من الحب شاهدا تحير فيه خامر متحسس هو العين عين الحي والحر عينه لو كانت عليا له بيت مقدس له طيبة الطيبة ودار مقامة له الخلد والفردوس خير معرس ودار السلام بعد عهد وعرفان وظلمته دار له كل ظلمة ومعوى وجنات النعيم تضينها لخالفه تضر على كل مركز ولم يبد غير مصطفى وحبيبه ولم يرد في الفردوس دون تقدس له مني اليومان يوم بقيته ويوم أباتي فيه غير مكلف وهل سواد الكلم آمن لا أنا بما سواه لا ولا متجسس له اليوم مني مثل ما أرزقاه له كذلك بالعاجلين ومرمسي تدرست بالبلد المنير فإنه سناني وصنصاني بليل العرندس أفوض أمري للإله معاطفا شعوني بخير لخير خير معسس فلا تشمت في كل اسم ولا على تدل وتغير ولا متجسس لترحم كريما عينه وإنسانه وعلوه لا خير دوس ومنكس رجوت لأني نادل بجنابه وخفت لأعمال أراه لا يتجس فإني إقدام على كل مشتهى ووالي أن الطاعة أفضل مخلص وليس سوى أن الرسل لفضله معدل عذاب الملكة واجب وتسلك ولا تنزلي على تنزلي صيعا ولا أتلقى من جوال مؤنس حي الله يا رب المليئة صليا على سيد العدوان ورحم تلفظ محمدنا والفضيل المتحقق عليه لما علمته المتلمس هو خاتم الرسل آتوه سبقونه ونفسه الأسرع من الحلق مقبس وحاج إلى خير الصراط صراطا جل المستقيم أجل المدلس وحاج إلى خير الصراط صراطا جل المستقيم الناجبين مجلسين ما العالي حتى الكثير من نبينا ومن أهل العالي عظيم الترفس حتى الجيل العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق لا سلام إلا الحق الهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره وسؤال العظيم ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أزمة شيخنا يا أبا المعضل زاد في نظرة تاثرنا بالزفر الحمد لله لكن زاد ينفعل جبت المفاوضة إلى الحضرة العليا والفريد حافظة مهم شعور رامية رضي الله عنه أتكلم أتكلم بقوم شهدها أولا الجوان يكثير سعاداتي يمين سيد السادات شيخ رضي الله يا سيوا رقيبت zuwan irfani na hau na haye ƙololuwa ta sunan Allah ta barka wa ta'ala na tsare ƙololuwa sunan Allah jirkin mafawiza na yanke dukkanin waɗansu dazza duk wani daji duk wani zango mai wuya wanda yake tsakani na yanke wannan dajin na yanke wannan zangon na cin mabici na kare ƙorin wata sanar Allah ta wata wata duk da mafamu na yanki dukkan wani daji da wani zango ila da hadaratul kuliya na isa da zuwa ga hadara na ukiya hadarar mun Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi da wannan shau ya karanta mana kuma duk makaranta ma cikin wani kida cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka fice take gaba da shi ko lahu ayyul alamin tafiyar da gaba nan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da hijabai guda dubu saba'in tsakanin da bayi tsakanin da halitta mutum muridi mai yin tarbiyya wanda yake neman zaduwa da Allah ya ce yana neman ya gane hakika muhammadiyya to tsakanin da wannan hakika da yake kokarin ganewa hijabi ne na haske guda dubu saba'in a nan ne ma haɗin da mutahassisi shi a wurin zai tsakani da za a da gare shi wani babban kudi wani da aka kafin zan shirta na ba fasa zalla to a nan ne ma haɗinsa shi a wurin zai tsakani ya zama ya rikci rikki ce wani ƙoƙarin gano wannan hanyar yana fara da kansa yana ƙoƙarin gane haɗar allah ta ba ta ala ne ya samu wannan sai suka gumure gane hakika muhammadiyya to da yadda kokarin gane wannan hakika sai ya rinsu cewa a shirin jabai da dubu saman da kansu wannan hakika kuma da zai matsa kusan da farko ma kone wani ba zai iya kawo da ita ba wani sau da aka bai wani yawa tashi da kanunmu da mazama sun sanar da jabai ne zunkur shehu ba zai lalace waɗanda gidaban dubu saman da ake kasa matsawa kusa da su jirgin mafarka duk na yanki waɗannan idamu da baya ina da fadar tsirkuliya sai da na tashi zuwa ga hazar maɗa kuce a hazar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan firin hafiza kuma har ma na samu haila na samu farin ne daga annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan da nake zuwa ga hazar yau da rasulullahi ahmad zaidi wa sun ci ƙarar mahbuli nufin jawabi ba bi hudu rasulullahi wanda duka na samu ne da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nake fita na samu ne da soyayyar manzon Allah shine shugaba na Ahmad sallallahu alaihi wasallam wasan shi da mahmud yanzu na zama abin danganawa ya zuwa ga masoyi na shi da Rasulullahi na zama abin danganawa da manzon Allah masoyi nirtul jawaiza na samu dukkanin kyaututtuka da ake yi wa gwarzo ko wani mai kokari a fajar tsoron annan sulatar suka na samu wannan fasida fa idan yana tsawo fi kulli mashhadin mashhad ayyun zaru fitur wala shida fa idan hijra tsawo idan ku bai suna rikici cewa hankalin su ya zama mane da rasa gama su koyar mu da rasa ina ne kuma ina ne baya fi kulli mashhadin a kowane mashhadi suka samu kansu ko dubai na Allah tabaraka wa ta'ala suka shiga wani hali sai su rantsin da suka dusa domin fage na ma'arifa ko gina san Allah ba abu ne mai sauki ba akwai can zuwa cikin sa mutum zai samu kansa wata rana a wani mukami da misama ba zai samu kansa wata rana a wani bigire ko a wani hali da zai iya tantance ya yi kyau a irin wannan lokacin sai ya samu kansa a kirkin cewa a hannun kirkin cewa irin wannan ya kirkin cewa shi ake cewa jirba za ka da suna cewa abu jamba to jamba din kenan ma'ana irin wannan ne kike cewa da mutum yake ji kafin ya saba da wannan ko yanzu mutum ne ma'aikaci misali da hukuma yau a ce an masa wani promotion ko an mai da shi wani sabon ofis in ya shiga wannan ofis din ba na ɗaya zai karɓa aiki a cikin sa sai ya samu kansa a cikin wani yanayi na murmurewa da zuciya yana ƙoƙarin ya daidaita kansa ya gane ya abin yake kafin ya kama haka ne irin wannan shi ne yayin da mutum yana ƙoƙarin wato gara wani hakika rabbi yin su zuwa gare ta sai samu kansa kuma a cikin rikici da rukun kafin zai daidaita ya saba da wajen da zai gane shi a wani irin hali ba kuma shirya wani yake gari yi zanza a'a zanza kawai zuwa take faɗuwa take su faɗuwa take saboda hali ne ke samun mutum amma da zanza ta shirya ta mutum ya tsaye wurin shirya ya zama ta zama kai aiki ba ta zama ba ba ba ba wannan ba haka ake nufi ba wannan ba su kyau ko kula da saboda haka da mai da suna babu idan ku dogon suna samun kansu a cikin halin rikicewa fi kullum mashhadin a kowane mashhadi kuka samu kansu a cikin sa to ni dai hustul marakiza na ɗauko tuta na ɗaga tuta bi mashhad ainihin zaki saboda na rinsuda mashhadin hakikar zatin Allah ta ba ta ta'ala shi wanda na cewa kafani ya fi sai ne ana Allah tabaraka wataala ya huta shi ne wahala a cikin halina a cikin tafiya ta cikin sanin Allah ni Allah ya huta ni wahala wa qala ni ila zaki kai tsaye sai da gorance ne zuwa ga zaki sai na samu gani a cikin hadar zabu a cikin kawai la nadum ala ara'ahu sai ni ba wani tudu ko wani gangare nake tsayawa kan ba a kai tsaye zuwa ga hadar zabu Allah tabaraka wataala ne wanda haka ne da yake ya samu kansa a mashahar ainihin zaɓi sai zama hussun marakin na ɗauki mai cin na zama ni ne zai kuna ma'aifa a cikinta wa an nuri makar haɗa ni kulla ma'amadin irin da hadratul duniya wa da kusura ne za har ma da yake da samu marka sun ma'arifa ba shi ɗaya kai ne kuna ma'arifa suka na hannu na yanzu sai zama a ɗuwi ne makar haɗa ni duk wanda ya so ni ma duk masoyina a ɗuwi da kulla ma'amadin sai nake na tsaye masa duk wani daji duk wani zango mai nisa na ɗaya masa shi yanzu na zai ya so inda mara ya ci duk wanda ya yi rigoni duk wanda ya sori da albajiri na zai gaba wa hana yake kowa da zagi zuwa mai me yasa saboda bai bashar ainihin zagi kuntul marajin na riga na samu martabin ba a bace a hannuna da yake na ita ya zuwa ga hannun zan shi na ne mutum Allah shigar da ke za a ɗuri mata haɓar kullum ahmadin duk wanda ya samu masu na ɗaya masa dukkanin wani daji ba wahala zai ga yanzu shi wanzu lai na fara wata kasirar da makaranta nan gaba yana cewa tsawaiki wata halittun ɗari da ilal haƙƙi da kullum wani jini wasu da haƙƙi da haƙƙi na naɗa hanya na naɗa zango da duk wanda yake ƙoƙari ko yake neman saruwa yanzu wa ga Allah ta ba wata ala yanzu mun bayan yanzu garin ba ne za yanzu zuwa wajen ba wa da ya iso gare ne kuma shi ke sai da samu da shi zuwa ga Allah sai ce shi ya tsara ba ta haka Allah an wasu ne mutum cikin sauki da za ta abu ba wa wahala ta zai lafa amma ta da tsinsa imani da wani biya cikin da gora ko ga cikin kenan guda biyu ka tuka shi kenan ta ta tsinsa imani da wani biya ga imani ko ga mu biya shi kenan zai a iso da zai ba ta wani ne wata haɗa ne kala mahani ina nan da zango da duk wanda yake masu yi nan da masa hanya cikin sauki sai ga ya faru ina da hadatar kuliya ina kai ce zuwa ga abara madaukaki ya fice za ta rabe sai ki zata shi a can walau kun nuna ni da kuma ko da nuni ba ko da ishara sai in masa wani ni yanzu ba wahala a gina guna ni ba wahala sharafi ne ka zo kofa ta kawai ima sharafin kenan ka zo kofa ta duk kuma kofa ta gaje in ba kofa ta kaza wato ka ɗauko wahala ya ta ɗauko wahala shi ba ta zama usman zangon bare waje ta zama da gare shi ya gaya mana ya ce karku shawo ya fayu duk ko kuma zama ana zurbulle ko ba ta yi tattara ya ce ko wani wani ima afalat nujumu huda tamamin muhtadin illa bi hakim min al-izai duk wata kofa da wani fanya kulli ba wanda zai kai ga Allah da wata Allah ke zo kofa a dusa ba eh har ko وقال إلهي نزيدها لا أرى أمين إلى ما ليس بالشرك جائزا وكان إلهي نزيدها كما الله تبارك وتعالى يا كيا يوم الرينا يا كيا يوم الزوجية يا كيا يوم أحسن كينا hatta har tsawon zamani Allah ya ciyaye ya kare la'ura aminu ba za a taba gani na ina karkata ba ila ma laisa ja'izan fi shar'i ya zuwa ga aikata abin da bai halatta a aikata a shar'anta ba Allah ya kiyaye ni a cikin halin tafiya ta ta ma'arifa da sanin Allah ba ka taba gani na ina aikata abin da bai halatta ba a shar'a shirgar rago da yana faɗar huttul marakiza ni fa na ɗauko ne shi na ɗauke yana gudun ma'arifa da karafena shan zalafo da yake na faɗa cewa ya zanta dukkan a cikin marifa amma ya turi cewa mana ko da yake da yasan shan zala ya sani wato cewa a irin wannan tafiya da marifa wani lokaci da shi kan zafi kan zafi shan duka zarurar a cikin wani hali irin halin da ba na zai gado da kowane mutane har ma a irin wani halin masana suna cewa ba a zargin mutum ko mai aikata domin a sannan ba a cikin zuci ya jawa wala ta rabu su kurana fi halin tukurihi fa tsarru fi a taklimu fi tukurina allah abin da suke cewa yanzu ba ya da bin su kurana ma'ana karka zargi mai magagi cikin ma'arfa haka zarge shi fi halin kuli a cikin halin magagi da cikin ma'arfa haka zarge shi ne ta ka zarge shi ta faru ta tukliru fi sukur na anna saboda a halin da muke cikin irin wannan magagin na ma'arfa to mu an ɗauke wani da bibi na shari'a ma da zama kana ko ka zama mun wani ɗaukare ne ba dai to a sanar a wannan halin da Allah ya buwa Bàbá tó ṣẹlẹ̀ àkọ́lù ìmáyé? Bàbá ṣẹlẹ̀ àkọ́lù ìmáyé? Bàbá ṣẹlẹ̀ àkọ́lù ìmáyé zai wata. Idan ma yadda ta na halin yin cikin, ko kuma ma yadda ta na wata na haramun nake kuma da ya ƙara da jakin da fiye a ƙunmin lantar. Duk da fiya. Da ba akwai ma yana halatto, mutum da ya fiye nan an zuwa ajiyar abu bai san bai ba. Ya zo na neman ruwan da shi ya ɗaga kun da duk da cikin. ba da nufin ya zargi akwai zara ba wajen lafi ya ce ko kuma a shekaru kwanan nan abu ne da ya rasa biyu da zini yana sa da yanzu yau da haka a wannan halin ba zargi a kansa ma'ana akwai mayan da zama mutum ya shiga maye amma kuma mayan da zama na tsarin ko kuma shi ke na aka wata mafi tsoron magani da sha yana kan maganin da magani ne ba likita ya wata ba kuma yana sa shi ke da jin da haka nan saboda abin da ake cewa ya shi irin wannan ba da za a ce akwai wani ba to ma'ana dai shi ne mai tukurani mai magaji mai maye to ko aure hali ya samu mayar nan to a wannan yanayin da yake cikin maye ba mu jimali da haka mutum ya wuce ba shi da haka balle kuma wannan yake cikin magaji da ma'arifa to ko irin wannan din shi zai yi Allah ya tsare ba ka taɓa samu na na karkata zuwa kafin da abin da ya tsare a wajen mutum to dama ma'arifa inda gaske ma'arifa ce dama duk wani hali da mutum zai shiga inda daga ce yake ya ga suna cikin Allah za a shi ga suna kan layi ba Allah za ka ga ya ce yake domin su tiyaro da halin kuna kuna ga za ka an juya shi ba ga ake zai ba ga yan masu ko sultan al-arabiyya sarkin masana Allah ibn arabi hasu ne zai ba sai da shekara talatin a cikin zurfa a cikin hajji da sun ke shekara talatin a cikin wani yanayi da sun mai ba ba da ran ba rana da sun mai jito da kiyawa a cikin gaba yana cikin magani da sanar Allah a wannan ranar da mutum ta mutum zuwa mutiya sai bayan mai wata ke da wucin hanyar sannan ya kaga bayar halimansa to ya yi batun tsalla a cikin lokacin da ya kyanta shi ya batun tsarki ya batun ibada duk abubuwa aka ce ba abin da ba ke ba duk abin da ake ibada ba wani tsallaki duk kuma abin da Allah ya ba wani aiki ita da alhamdulillah na guda Allah wanda zai ga albarkar sa amma da mutum ya zara sai sai da yana abubuwa na rashin kirki kuma yana mun an saba shi ja ai nan kula kula take ba ni kariya yake sai a dakar a gani in yake garin duka na to a cikin hali yake amma haka ne mutumin da ya zara da jiya da gangayya ta sha in ka saba shi ja ai mu shi shi shi shi a rubuce da ku ɗaya goro kuta ku zashi in ya shi aka da mutum shi da ku ka ɗaya goro kuta ko a tsaya wani ruwan batir a bashi shi hawa gina in ya sha da gaske shi kuma ba abin da zai masa da zai sha da gaske in ku ne ka da shi a yace ban mace jina to da yake ba ban mace tsakanin amma shi ƙarya yake da iska ne kawai ko daga ba gida a yi an da yawa da suka tsira a cikin can Allah an da abubuwa da yawa da gare su wanda suke sun kenta hankali amma da yake Allah kiyaye kuke a wannan halin sai ga abin da ba zai yi a hankali zai yi sai da na aikata shi abin da ba zai yi a hankali sai da sun yi shi daga baki da mun kula su zo da haka haka ne kar mu shiga zo da bin ya shehu kuma ta kasance wa yaro ko ba a wani abu gani ko ta hakika ya gane ko wani cikin wani zama ya shiga ƙarya yake ne ita ne kawai ƙarya yake ehe da wani irin wannan hali ba ya da nawa abu ne da yake arziki ko shigowa yake kuma da abu ne da yake irin lokaci ta zama ba ta da ruwan akwai ba abu ne da zai da ruwan kuma duka baki da sanar ya yi da fiye da ba Allah ya kiyaye na tsawon zamanin shehu la ƙura aminu ba za ka taɓa ganin ina karkata ba ila ma zai ta ja ina da sharki ya zuwa ga abin da bai harta aiki ta ashar ashar ba za ka yi ba yau da rasulullahi biyu mushiri bisardi na wani amza a ƙarƙashin fara iza biyu da rasulullahi wannan duka za samu ila a barka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibbi wanda yake musulmi na dinnan wa mushiri ko mai shirya da ya kan hanya Allah tabaraka wa ta'ala bisa zinar mur'am daha saboda zuba masa yabo da yake yi sallallahu alaihi wasallam kadin sun su fa'ida shi yasa da zama ni ne na sara a kowane hali duk inda aka shiga duk kai da muka jera da mutum sai ya ga an kace shi na wuce shi saboda ni saboda yanzu da cewa da Allah barka da wannan sai amin dan su fa'ida alayhi sallallahu alaihi wasallam bihan hadama al-a'da wa man sa'a wa barada alayhi sallallahu alaihi wasallam salamun ala wanda Allah ta fara manzon Allah bi ham azam al'ada albarkan wannan salati Allah ya tarwa da rundunar magauta wa man sa da duk wanda ya bata mana an sa duk wanda ya bata gare mu yana yana ba daidai ba wa baraza da duk wanda ya fito na fito da mu shi ma ya tsare da mu duka Allah ya tarwa da rundunar su tabarka wannan salati alayhi salatu Allah ya salamuhu salatin Allah da amincin Allah ya tabbata ga manzon Allah tusibu biha man da'amani wal mubariza wannan salati tusibu biha rabbaka wannan salati Allah ka farmaci man zamani man zamani duk wanda ya zalunce ni Allah ga kanan gashi wal mubariza duk wanda zai zai fito na fito da ni ya tare da bana shi ma Allah ga kanan gashi alayhi salatu Allah wa salamu lana ala man Allah tabaraka wa ta'ala bihalin qafa man jamana wal mubawiza salatu ala rabbika la tabaraka daga manzo Allah albarkar wannan salati ya haje da albarkar wannan salati yusafa man jaba al mafawiza Allah duk wanda ya yanke gazuzzuka ya zuwa gare mu duk wanda ya yanke danza ya yi wata biya yanke zanguna ya ce hukuna ya koni to yusafa Allah ka zabe shi kamar da shi zaɓa banka eh Allah ya mai da zaɓaɓɓen Allah ya zaɓi duk wanda ya rufo da Allah ya mai da zaɓaɓɓe Allah ya ba mu kuma da shawar da ƙafan alayhi salatu Allah ya ce masa lamu wa al'adar afhari ma a duk ta'ajiza salafin Allah da amincin Allah ya tafi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma al'ari salafin da tafi daga iyalan manzon Allah wal afharu da sahabbansa ma dun tu'ajiza shawar tsawon kasancewa ta gajiyayye ga barin iya cika haƙƙin Allah da wani Allah to tsawon wanda lokaci Allah ga tsara biyu wani Allah ya ce ba ba ne mutum ma duk sa'a ba yau mu da rabar azumi ne muka tafi salamiya izuri kullum mutum wani zai kasida ta kuma shafi shauri na cewa salami gaisuwa ta gaisuwa irin wacce yuzuri kullum mutum take mai da duk wani almulki koma baya tunanin komai tashin ƙarshen sa to wannan gaisuwar ta bi ta zuke shi wani rijarsu haka na kalar tunanin da ake wani rijar wani kalar tunane ne amma asalin sa kalmar ba na ce wani da tsaya da shi abin da ke da khil a arabiya ko kalmomi wanda ke ce da khil shigo ku sai irin wannan kalmomi shigo ku a rosa aka da gauriya ne sunan tunane ne na sarfa to duk wani mulki da duk wani narzar ya koma ba komai da wannan ƙanshi in yi haɗin gaisu da nake wanda Allah sun lalata wannan gaisuwa kamar da kowane ɗan karar tunani na kuma baya irin wannan gaisuwa mai irin wannan kara mai irin wannan siffa ya kuma jarabar hashimi ta game janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina gaida zai na rasulullahi gaisuwa mai tashi da shi wacce ta kowace da shi أراني أن أدركت تنفيذها هوى فصمت بما تعيانه كل تلميذ أراني نينا كنفا أكي مطلع أكي مطلع أن أدركت تنفيذها هوى ناتي جانبنا ناتي جانبياتا كون إلى أدركت تنفيذ كذا بيمتا سبحان الله أكبر kada a tsarku tarbiya na fi janibi na za a ya zama masoyi mana na mai da kai na san da aikin mun da soyayya ga zarar mun Allah shi yasa ba son ki sai na daukaka na iya tashi bi ma ta ayami kullu ilmiti da abin da duk wata dabba mai tsari mai karfi kamar rakumi take gaza tashi shi dan akwai wani kaya da za a lafta rakumi ya ta daga to ni kiran abin da na dauka a cikin Ibrahim rakumi ma Allah ta wani tashi subhanallah ya ake haka saboda alaƙi ƙarfiyar zafawa na mai da kai na babu su zoyi a zanen ma'ana wanda aiki da wani farkon wannan zoyi a zai ga wadannan wanda Allah sai ya zama suntu na iya miƙewa na yunkura da mata a yawon hinkun duk ilmiti da abin da dabba komai ƙarfin can Allah tawar da zai zai shiga ne mutum a ƙarfin su ne ƙuri an na sheha hamadani ma dukkan ɗurin bihi a ƙasar mulajati يلومونني فصرت شوقا ومكرما لذنب الغمام الأريجي المقدس يلومونني سنا ذلجينا سنا ذلجينا ولا تكسر النبي ولا تكسر ميوا أصلي النبي فصرت شوقا بصني بصني قال زغاني قال زغاني فصرت شوقا سيما نقارن منك إما da su shauƙin annabi wani garaman da ba bege da kunkunan zuciya cikin sun annabi da suka zarge ni da haka mai ya ƙara lamba ni ƙara ita da masu ne lidan bin kuma da alihiyyar mukaddas soyayyar da shaukin sai suka zama sun ƙaru a janibin wannan mai yawan jimma annabi muhammadu allah da jalan wanda ya ƙarfafa sai ko mai yawan ƙanshi zahabtu alhamdulillahi bi kulli mazhabin da jarki rasulullahi da yayyira mu'ayyid zahabtu fi kulli mazhabin na tafi kowace irin matafiya na tafi kowace irin hanya na tafi kowace irin tafi la'amrin lafi rantsuwa da umarnin rantsuwa da Allah da barka da Allah ina rantsuwa muku da Allah zahabtu fi kulli mazhabin na bi kowace irin tafi na bi kowace irin hanya lidarki rasulullahi saboda kokarin riskar manzon Allah ta zama saduwa da annabi gaira mu'ayyinci na bi kowace irin tafarki ba tare da ina tsaye ne ƙauna game da zarar annabi na fi kowane irin da mulki a cikin soyayya da zama su zama da zama tare da cikakken tsare da suka yi cikin haɗuwa da zama da ɗin sallallahu alaihi wasallam da ruwa ina alafin min al-hudi shahidan samayyar fili hadin huda fasiki da ruwa ina alafin manzala sallallahu alaihi wasallam yana da wato al-hujiji mazala yana da hijabai shi ne na hujiji da wa'ina alamun da hujiji mazala yana da hijabai alabu dubbai hijabai wato ainu mazala yana da adadin ainu na dubbai min al-hujiji na hijabai a nan gurin wani abu shan gurin wani shan amfani shi da rani wanda ake cewa hisabun jummai ainu an baki a wurin malamin hisabi tana nufin saba'in da ina ce ainihin ala mai ginin madalla dubu saba'in dubu saba'in to mazala yana da dubu saba'in na hijabai yana da hijabai dubu saba'in wanda ce mai ɗazu ko? cewa mazala yana da hijabai na hacce guda dubu saba'in tsakanin da halitta wanda zai yi nufi ya gane hakika muhammadiya to aiki ya zaɓe shi don sai ya keta wa'annan boundaries din sai ya keta waɗannan hijaban guda dubu sau da nace kafin zai kai saduwa da hijaban muhammadu ta shi wani ta ayyar da fili haɗin rubuta hannu ce za haɗin mai kokarin gane annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya da kirkice a cikin kokarin gane shi shi ne abu yanzu da tsami da kansa ya yi cewa ya yi kokarin ya gane annabi da muhammadiya amma sai ya gano hijabi dubu saba'in na hamsin da kanin da annabi wanda in ya maka su na farko ba to zai fata take yin ba zai iya kaiwa gare shi ba saboda haka sai bari wa'annan hijabar dubu saba'in na hamsin wa'anda ake kasa matsawa kusa da na farkon su mun gode Allah mun dan fayyana shehu Ibrahim albarka fayyana shehu radiyallahu anhu ke ta su muke yi muna gengeni ma mu samu gida mun gode Allah duk wanda ya zama mu shehu radiyallahu anhu ya hada shi da mu'awwali insha Allah ku yana gobe su jibo da zai da ce alfanu alfanu ana mutum sai mun gode Allah wa ayyu ayyu al-hadi wal hawa ayyuhu lahu al-ka'batu al-ulya lahu mayyit al-qudus هو الأيم أنه محمد شيني شيني قبل كاما شيني أبا شيني كاد فرنا أبدا شو بيشي رنا بشي واي ها وذلك عبد الأيم سيد المقدس بها حتى من الآن من المراد هو رنا بشي واي يمشي من الله شيني باوان أبا شيني kuma shugaban tuhu yau kuma ga duka ya san da a huwar ayyun shi ne an bashi to da wannan tsayo da wancan ta suka zan nabi da yace ta aka ji shi kuma su zuwa a yau yau kenan shi yasa zan san su sai su ba a mutu shi idan ba ka da wato technique kun ba ka da kayan aiki da nasu karka tana ga magana ba ta iya sai su dinga bal da kai su yi gabar sai kuma ka zanta ga yau mai ba shi da suka da irin kayan aiki irin nasu kafin za su iya rasa a wani kuma a nan gurin wannan ainihin ba irin wasan bace huwar ainihin manzara sun sanar shi ne an baki wani an bakin ainihin na hari an bakin haban bana an bakin nan na haban bane wani haban wani haban ita ma an ba ita ma haban bar ainihu ita ma an dai an baki ce yanzu da zamu ce kenan to zai shirgo so da aikarin kenan imam gari a rike a kanka har sai a yi yi yi kuma a rike a kanka to wallahu alam mai yiwa shi wanda yana ishara ne a nan gurin yanzu a makamul ubudiyya dan abin da zai faru kenan abin da za a kira cewa ce mai yiwa shi wanda ishara zuwa ga makamul ubudiyya ma'ana abdullahi farkon sa hayyun karshen kuma هذا عبد الله بن من يوا شرط لنا إشارة إدارة وانا قال أبو تدير من إدارة دي أغوية نعم ممكن جوية أبو كده وما سيب الشيخ هاو فات عبد المسلم قوي وكان عبد حقا يمية أغوية يا هو معنى حمد سيدوا أبو إيه طب تقيل الحمد لله والحمد لله الطرفان مضيفان بسم الله والأوسط عليه بل فيها علامة ما عليه وبالتأكيد النزل an sanadu za ta amarta abu da rahmatu wannan wani karatu ne wanda yan fara suna gane da yake ba kina da mu da wanda abu da duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma'abocin Ka'aba madaukakiya ta tace ta tace lahu man su makadisi baitul maqdis ma na sani ni din na sani da kadar da ba ya da abu da abuwa hmm to za abu abuwa akwai baitul makadisi akwai baitul haram akwai kuma zatul aliyar da hudu ya mutu ɗiba wa daru mu'amatin lahu da kullu wal firdaus khairu khairu ma'abas lahu da ya mutu ɗiba aljannan nan da ake ta hari za a je wani ta duba kamar nan Allah ke kama ta ce da hudu ya mutu ɗiba daɗin nan na ɗiba na annabi sallallahu alaihi wasallam ɗiba a nan gurin shi kula yana ishara ne zuwa ga abin da Allah ya faɗa cikin Qur'ani ko cewa duba da kuma musulma a ne innal ladina amanu wa amilu salihati duba da kuma musulma wa idan suka ba da gaskiya ga Allah kuma suka yi aiki na gari to duba da kuma duba ta tabbata gare su husnu ma abin kuke shawo kuma a gurin magana duba din nan malamai suke zance kuma kala kala wanda suka duba din suna a jannar da shi ma da yake a jannar da su mai da yawa matakai wata kake nan jannar step by step kamar yanzu dai a ce maka hotel ko a san hotel akwai kala kala akwai three star hotel akwai five star hotel akwai seven star akwai na kuma yana wata sa da ne shi hotel eh aji aji ne ma'ana akwai irin na manyan manyan wanda ka ga wani da wani suke zuwa in ka ji gurin ma ka tsaka an kana kana ya gure ka cika ne kake ma'ana ba irin ka da suke zuwa fada ya yi ne nan gurin manyan mutane sun kwaki akwai kuma tsarkaka kuma haka ne har kuma azan ya gubari har ma a samu inda kudin ba za su shiga daga mafi da kayi ku ga ga kowane to suka ce duba kan da jama'a aljanna ta daga cikin manazil na aljanna haka ce a ba haka ne ba ai manzo Allah ya faɗe ta ya ce duba din da bishiyar ce a aljanna da haka duba bishiyar ce a aljanna shi da Allah ya Allah ya gama duk wanda suka wani daga Allah suka aiki na gari duba da duba na tabbata gare su ma'ana in an fita wancan hadisin kenan duba din nan wata aljanna ce wadda bishiyar duba ke cikin ta ita ce wata Allah ya ce wa mu'minan al-bishara da ita za su shiga aljanna da nasa duba a ciki cikin in ba an dauka a duba din suna aljanna ne cikin nan duba ta tafi da rin ma'ana wannan matakin na aljanna duba da kuma suna duba suna lahu da wasu duba dan haka to kuma suka ce a'a wasu suka ce duba din daga ɗigu ne ɗigu ku daɗi yake ne shi sa cewa a yanzu da zara sai ce da buɗe ya masu ɗiba daɗin nan da ɗiba to daga annabi zama sallallahu alaihi wasallam daɗin aljanna duba daga daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa darul muqamati haka na darul muqamati shi ma ta tace darul muqamati ba suna aljanna shi ma dai yi suna da darul muqamati ko qur'ani ya ce innal ladina innal muttaqina fi maqamin wa وأمين إن المسلمين في مقام وأمين ونسأل الله تعالى وتعالى فبدأ في مقام لكم أمين مقام تسمى الجنة الشيء ودار المقامة أقول لكم دار الكعاء كم لدي الله يمكن بسم الله إيساء أصلا رسول دار المقامة لكم كل الجنة كل الجنة دوما إسمى تاتر شيء صلى الله عليه وسلم الجنة رسول الله إسمى تاتر القرآن يأتيش ولذلك خير لم تنزل الخلود التي يؤجر المتقون تنبيت يا رسول الله أذلك خير وانا شيء يقول هنا هنا شيء بعد خير أم جنة الخلد كوكو الجنة تلقوا مع جدبي جنات الخلد هنا نفل الخلد أم جنة الخلد التي يؤجر المتقون كوكو الجنة هو الأجر ومسلم ولن ألا البشر الإله والنيل يوسف الله جنة الخلد شيء مصنع جنة نقول خلد خلد جنة من الله والفردوس هذا ما الفردوس فردوس أنت تستمر تقولك الجنة الرائعة فردوس تقول سواء دم ما نزل الجنة شو كنت تبي أي شيء بقى لو كنت تبي الجنة ده أنا بارا زنا فلان لا يجهش ما أنا جدا بيجي قول يمشي جدا زرع با فردوس بني شكما شكما وسيلة والأدوان الجنة والفاس وتكتب بيلا شيء وسيلة تكتب بيلا بين أشان a birnin to a nan ba za a yi shi kuma sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu mu kota kai mu koce shi sallallahu alaihi wasallam eh da hun hun da firdaus firdaus ma ta ta ce sallallahu alaihi wasallam idan ka zo na aljanna ce qur'ani ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati kan lahum jannatu firdaus eh zulula duk wanda suka bada gaskiya ga Allah sai ya aiki ne gari to aljanna firdaus za su zama cikin masaukan su ranar kiyama nan ne mun sauka a nan za su sauka nan za su ce Allah ya kaddara su jama'a nan eh sallallahu alaihi wasallam to sai ake nan ta su ci wannan da su khairu mu'arrati shawara da Allah sai ishara ya ga cewa da zan ko sai ce khairu mu'arrati kai ta ita aljanna firdausi ita ce mafifici mafificin gurin da za a yi baccin huta biya shi ne mafificin gurin da za a yi baccin huta biya dama jama'a mutum yana tafiya tafiya ba ta kare ba me ake yin bacci a duniya mutum da shi ka a fitin kai ne kanun ko hanya bai kawo gara zaka je wani ko baka je inda zaka je ba kuma kake to mutum da zaka san gurin da yake wuce sannan kara ba a wannan aikin ne a a hutun ka jiya ba za ka ba sai ka je mafarki an ce ba ka gurin ka ka kaji ba ka nan ka fada ka kaza kaza san da yake masha Allah sai ka dubi ke to shi da ta'arif ce Ibrahim ce wannan su ara ta'arifa qabla min kai ni ban ga ya kamata a zauna a hutu ka kuma da annabi zan ta'arifa in ta wahala daga bayana in ci shan wuya a duniya saboda ban ga lokacin hutuwa abin da ka yi mafata na Allah sai ran da aka hawa muka yi alhamdulillah yanzu da lokacin muka hawa sai a kwanta a huta da ni da zo da aka hayar mu'azzar aljannar da zambi ita ce mafi mabibicin gurin da za a ji a cikin huta da jiya ta fi kowace Allah kiran da daru salamin بعد أبن مغلقت وسلم اسم الداع له كل مرض ودار سلام هكذا دار السلام كده ما تاتسي سنة وتع الجنة كما هيا وتع الجنة كما دار السلام القرآن يأتي لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون دار السلام كده أمس يأتي كل قريب عند ربهم وأن على قول إذا الله يتعالى يأتي مسلمنا أبو سيهم وهو وليهم ومشي الله رحمه الله وسلم الرسل bima kanu ya'maluna saboda abin da suka zai suna aikata a nan duniya na daga ayyukan kirki da sun ji Allah da jibin sulabarin su kuma yasa a cikin zasu fara Allah ta ayyuka sai ita ma ji kuma kuma Allah ce ba da adnin bayan jannatu adnin kenan bayan aljannar adnin ita ma wata aljannar da zama jannatu adnin qur'ani yana kira da kamar wa'in qur'ani ya ce jannatu adnin mufattahatan lakum al-abwab jannatu adnin za ku zama a wangame ƙofofinta a buɗe tana jiran isowarsu sun wuri ƙofofinta a buɗe su da ɗaya shi ko ba wata hali da mura ba wa uzurifan to da kuma uzurifan to uzurifan zai ba a janna ba shi ba su ran aljanna ya uzurifan ba amma shi wanda zai faɗi shi wa daru salamin ba da azurin wa uzurifan uzurifan yana ishara ne zuwa ga shiga aljanna da hiyar me ƙurabi ke faɗa wa uzurifan da zatu المتكين ما نقول برشيني أن كسر طول الجنة ذا كسر طول الجنة يسوب القراء الله سوى يدرس شكاكو ما طبعا وكان مصفى جاء الله كل مرة إذا الجنة نبا أو كسر طول إذا وكسر الفت أو كسر طول الجنة كلمة مداها سنة وقرن سنة شابه ونمي يبن بشو إبراهيم الجنة الجنة كانت لما تكي ترارمون سبحان الله هذا القرآن يقول أقول الخلصة ليه da za a zo da su a lahira kafin mala'iku su kai su wuta wuta tana kalle tana tanko su saboda ta kayan da ta ga abincin kalle kika tana tanko su to a sha akwai wasu ma da aljanna za ta rinka kalle tana tanko su kan shi wani bala cewa ku zuri fat wata da masu mata an kusanto da aljanna a wannan hali tana kokarin shafo wannan mai yabo kullum malaman hakikatin yin cawa kamo da suke yi ba wama awa akwai kuma jannatul ma'awa ita ma hayyo ita ma saman nan Allah ce ma'awa wajen nasu nabi tazayyana li khalidihi tazhu ala kulli marbat wa ma'awa jannatul ma'awa ita ma ta annabi ce qur'ani ya faɗi ya ce amma da ni amru wa salihati farahum jannatul ma'awa amma wa'in da suka yi imani da Allah suka aiki na gari to aljannar makoma ta tafi da gare su aljannar gurin tarewa ya tafi da gare su wajen nasu na'im akwai kuma jannatul na'im shi ma sunan wata aljannar ce قرآن يا فإلا الله ينسى إن الذين عملوا الصالحات لهم جنات النعيم هذا هو نقد آيوه شو إبراهيم يتحكي عن أمره ذكر ما في آية شو جنان تدك شو رضي الله عنه أنا بس كاتر شين أو بنين شين أو بنين رضي الله عنه كما كوارث ما كمان يجي جناه هذا أول كلمة كما كوارث ما كمان يجي أنا بس wajen nasu na'im aljanna ne kuma gasar qur'ani ya faɗi da zai hawo wani shara ya tabbata da nasu na'im wanda suka yi imani da Allah suka yi aiki na gari aljanna ne kuma ta tabbata da su kuranci to jannatu na'im din nan duk waɗannan aljanna su da aka lissafa ba ta zayyana da khadimi suna nan sun shafa ado suna jiran wannan khadimi ya zo ni Ibrahim jira na ma suke yi kaji hakan mushi ma suke ga Allah suna sun saba a dole hadin shi ya wannan hadin shi ba ta zuhu ala kulli barbas suna dauka ido suna tun kabo a cikin kowace irin sifa ta su bai sun caba a dole suna jira to amma kuma ni matsala ta ba su ne matsala ta bane ta Allah azza wa jalla ba da shi ne shi wannan wannan ne jikin da muka ba wa hadin wannan ne da sai ta su ne ta kasu kai ba shi kika da ne da ba ta Allah wa ta mu shi ba ko ji magana ta azza ne wannan yin jibe da duka ba ni ba na neman kowa in ba ne da kuma ni annan ya ishe ki bada da manzon Allah aljanna ne yake ki huta ga ni da wanda ya yi shi dan shi aka yi kasan wato wata kenan zuma an amura wajen zuba da Hausa a raina sai ka ta mutu ka zo da zama da rubuta ka zo da Allah ya ji sai wani ya fara wani jiki sai da kuma ya fara me yana da zan zan in dai da amina wa kuma aljanna bai wani daga cikin bayan Allah sai magoba ne wanda dan kai aka yi ta ita aljanna kai kuma ba dan ita aka yi ta waye gaba kenan na ce waye gaba kenan ko a ce masa Allah a kanin kai ita ita da yan kai aka yi ta kai kuma aika da ita da ya muwa gaba kenan to aljanna nan bai wani daga bayan Allah kai ma kai bisa da rabon Allah kuma ka zo ka dinga wahan da gaban ka kawai saboda ita a kai dan Allah mana su ba ya haka suke duk aikin za su dan Allah suke shi ne ma'anar ikhlasi karka yi aiki da aljanna karka yi aiki da tsoron shiga wuta ka zama bawon wani ko bawon aljanna ne haka kai ka zama bawon Allah abin da ke neman shiga in ce yanzu kun gane wani shi kun gane wani kar su zan sai kenan ba wani ikili bane ba duka ba a san a shiga zan a ba a shiga duk wanda yake neman aljanna na zai shiga zan zan idan ba zai gaishe wajen a ya zama ba yana san ba to duk wani ina zai rage wannan gurin ba ba amma shi wani zai na so faɗa mana cewa ba fatan ita yake yi ba ba kuma ita muradin da ba ita himma da wa bi yau sanar da Allah wallan ya jigar da Mustafa ni ban dubi kowa ba sai manzon Allah bana neman kowa ma ne Muhammadu wa hadisi shi ne masoyin Allah wallan ya nabi hudud ni ho zan yadda ba a canja da za a ban zabi a ce nan ga annabi nan ga hudud labda a Allah ni lan yarda wallan yarda bi hudud wallahi ba zan yarda bi hudud ba zan zaɓo ta sun da su zo ba annan ba dole da tabbiki in dai ban ga tsarkan ba wannan a cikin tarshe na mai in dai ba na leƙa na zama annaba a cikin wallahi ba da na a ba ni wani to dai wani sai na ga annaba a cikin shi to kuma za a gaishe da mako da haka ma za su fice mun gode Allah da rubin din yau ma ni yawmun baqituhu wa yawmun uwafihi ghayra mukarrar lahu ni na yi wa annabi Muhammadu kyautar abu biyu na ba shi kyauta abubuwa guda biyu na ba shi me ka ba shi al-yawmai na ba shi wuri guda biyu kwanaki na guda biyu na ba shi wanne ne wani kenan a sama da lahadi ko ku ce da yau a'a yau kun ba su da ranar da nake rayuwa a duniya na ba a nan shi ba duk da da a duniyar nan to sa annabi shi wannan wa yau wa bibi da kuma wanda za a haɗu da shi Allah ya yi kamar haɗu duka me yake kenan ba da ko shehu ba da lawan a da ko shehu wa yau wa bi ku shi kai mukaddar haka na da ranar da zan haji ranar da zan hatta wa Allah ne sallallahu alaihi wasallam gairi mukaddafi ba ina abin da bai bai wa shi sarka Allah ya tabi ni in zo gaban Allah da bai sarka a wallahi ai wanda aka da bai sarka wallahi ma shi wannan gaishe wa an garin sarka amma duk wanda ne gani a shi ke rotata sai mun gura sai gina makarar hada wahalla ta wadar kalbi ahmadu la an hadu bajin siwahu la wala mutu da sufi wahalla ta wadar kalbi ahmadu ahmadu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam halla ta wadar kalbi ya shige wannan zuciyar baka da kake ne wannan mutum zuciyar ba hadin ya riga ya shige cikin gaba daya ma mai ba komai a cikin wannan buhu ba komai a cikin wannan buhu ba shi ba kai da kana ganin su fata kanin na so kamar ne ne amma kuma walilla wa ainul yawma ainu muhammadin tara sirruhu fi haikali wallahi yace wa ba ka dauki shirkwar gani yace wa ma ka dawo shartu wal kalbi farfadan ila markatin illa li sharri shadati duk ku gaba biya fiki sai biza a wajen ki ko wata biya ka tafi makka kai shi za ka shawo ka dawo kai shi za ka shi dawo kai shi za ka kai ba marwa ita wani da ya zama na ba wa'ayi ne wa'ayi muhammadu bayan yau an kura malai bai gaba sauyin gaba daya na zama shi ya zama ni ai da yau ainihin muhammadu tsara sirruhu sirrin mu za ta ya riga ya kwara da cikin jinar tsoka daga baya yau ba da shi wala sauwaru ni fil haqiqati lam yaru siwa shakhsi mahbubun bihi na tamassahu da za su tsaya su kula da ni da kyau su kura mun ido su mun kallon kuralla ba za su yi ibrahim ba masoyin za su yi nan ba su kallon da cewa shi ne kamar ni ne ba ni ba ku ƙara zuwa da shori za ku gane da abin zai ba wani sun mun gode allah wa hannu zama da kalli ahmud ita mun gane shara kalmu ko adalla manzan Allah sun kuma ya riga ya danna wannan zuciya ya mamaye ta la ana da ba zai zuwa ni wallahi ba na neman wani bashi ba dan Allah ku dai mun tayin kowa da ba za ta ba Allah ka la wani mutane da ba za a zuwa zuciya kunya a zuciya ba ba ba ne sha sha sha ka ga ga wannan shehun ya riga ba dai annabi ku annabi ku annabi ku ko da shehun ya ba ya annabi ga shehun Ibrahim su kike fara shi yake la annabi ba zai zuwa bi wannan ne ko ba shi ba la ikara nuna da ba kana da yawa wala mutajjar sisi ba na ba ku jijar ga zuwa akwai wani bayan shi yanzu mun sai huta ko kai akwai wani bayan annabi sai yanzu sai huta ba na bukatar sai yab wanda ba ba na gudu yau min ni misla man amsu qablahu kadaka rabbil atihim bi wa man la gudu yau min ni yau innan tawana ba annabi kyauta yau innan na ba manzon Allah ta misra wal amsu qablahu haka na jiya ba na ba annabi da kyauta kazaka da gaba ake haggoban ma da za su zo na bashi da ce da jiya na da yau na da gobe na ma da ba kullum da kullum ma annabi ban da aiki ba da masa kuma wannan akwai shara kuma da fara sai gani jiya da yau da gobe ta magana ce na shi mu fara da magana ce ma'ana hadarar sifa hadarar kusuri da hadarar zaki duka kawai magana ce duka su mun lalata ga musu wannan wata magana ce kuma sai a dawo saboda yawan yin yau zara amsa kwallo ka za ka rikar aji haka na kowa ma din na ba shi kuɗi biyu wani mutum din na mana ta manzo Allah su bila sallallahu alaihi wasallam tabbar rasul bil badr al munim fa inna hu sinani wa samsani bi layl al aran tas tabbar rasul na yi garkuwa kariya ga kaina kar wani abu da su kuma ta fani na yi garkuwa amma da garkuwar ta da kike tsammanin za a iya buɗe kawa bil bajr min annabi muhammad nan wata ne har sai shine garkuwa ta shi ne shine shine garkuwa fa inna hu sinabi mazalla kuma hayyo bayan kika so ta garkuwa ta shine ma suna da shi ne kai farmaki wata misali shine takobi na wanda baya karewa takobin nan ga yawo jina wuce mazalla bilail al-arandab mazalla shi nan tare da shi ne makamai na shi ne kariya ta a daren rikici duk wani mutum ya karɓo a nazar sallallahu alaihi wasallam a nazar ba uku wani ba amurin ilahi mu'assisar shuhuri da kai da kai da kai da mu'assis uku wani ba amurin ilahi ina mai da lamari na gaba ɗaya Allah na ba da lamari na gaba ɗaya Allah Allah ne da sarrafa yadda yake so tabaraka wa ta'ala wa uku wani ba amurin Allah ko to wannan aiki uku wani ba amurin ilahi na mai da lamari na gaba ɗaya da Allah tabaraka wa ta'ala mu'assisan shi'uri ina mai afsasa ina mai kafa al'amura na baki daya da sai da harki da albarkar manzon Allah duk abin da zan daka ina dasawa ne da al'asama annabi Muhammad shi kare da garin da da shi na yana tashi shi da kake ganin gini na yana tsari shi wanda Allah yana cewa haddamtu ladhi qad assasu wa inna li sirrul muqafa la yuhaddu bi nafsi duk ginin da wani namiji ya gina duk abin da wasu gwara za suka tsaka na rusa na rusa shi duk abin da suka gina na rusa shi wa inna ni ni kuwa da sirrin muka fara a sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yuhaddibu na ji har abada ba wanda yake rusa na na gina sun gina na rushe ni ko na gina ba ni yake rushewa saboda sabon manzon Allah saboda saboda duk abin da yake kamawa nake dasawa ina dasawa ne da sabon manzon Allah din da khairu خير مؤسسي أنا ما هو أنا اللي كشيلة بيجيب لي كم فاونديشن أقوم عليه لا تشوف ذنبي كل كتلين ولا أرى تجربة ذنبين ولا متسلسل فلا تشوف ذنبي نحن ونجي على فما ذلك ما ذلك لا تشوف ذنبي كل كتلين كرت ولي نور تسشيء من داريا كرت ولي من داريا ما دوسي ما دوسي داريا كنا الله تكلمنا مذاكرة من داريا كل كتلين wala a rata da duba da bere Allah karka bari in garin jayan wani mai tsaurin kai a kaina wani da bere wani mai jin isa ya taso kaina kuma hayyar da tsara da ni Allah karka bari ya tsara wani da taɓa yi haka ba wala mun da zuci haka na mai binciken illa wanda yake kokarin ya gano aiki na karka ba shi da jaya kai مثل ما قريبا عينه ولسانه وأزواقه يا خير دوس ومرضي مثل ما قريبا الله أتوسى يا وانا باقو من شيء بدل ما قلت لي أن يدوى شو شيء يقول لي بقول لي ما من من الله يقول لي بدل ما يشوف كل في الدنيا كأنك إيه قريب أو عادل سبيل حديثي من الله يقول لي تترجع الدنيا كمر باقو لا لا باقو يا زين أبيك تجي الدنيا suka gani yana tsayan ɗan mawa Allah shi da ya san yau da ma bakon za ya zo ila ma gobe da wuce daga duk abin da zai rewa da jiki yadda ya zai saba a gida ba ko sama sama da haka to su haka ake suka nuna a duniya kakka kankanci da abin da za ka yi na sama sama kayan da kullum suka zance a ɗauri na kana zanen gobe za ka wuce amma kan da wani a zarafi mai mamaye kana zan bifiya da matsala da manan girma mani kai kana yi kullum zama a ɗauri duk inda aka haɗu ma da fiye da ya wuce da ba a shirya shi to ka zuba wa a gaskiya Allah ba mu na Allah yake kun bi duniya ka zama a duniya ka annaka gari kamar ba ko au abin sabi ko ma ka zama kamar abin sabi dan ya kuma ko shi kuma abin sabi din shi ne tabarki shi da ma a hanya yake bai ma da kai maballe da kada ma ina zarwa shi abin sabi din kullun kan ka fara su eh bararo ba kaman bararo ne ka ji plan tashi to haka zaka mun gode Allah zara'u gariban to Allah ta san wannan bako ne shehu Ibrahim ta ji kai ta tsaya yau gari ba kai ruhu domin ni idan ya ta ba kowa ce a duniya ban ma kan dai abubuwa sun kai ba wani sarmi wata harshe na bako ne sai za ka ji fada da yawa wa azwa ku wanda na kan na ma duk bako ne ni ban ci abubuwa da yawa wanda ma a je a yi kan shari'a ya kai da gautin ya kai da mai jimako wa mumkin sallallahu alaihi wasallama رجوت لأني لا إذن بذنبه وجدت لأماني أبو لا يقدم رجوت أما دي إنا قطعين كام الدارس وأبو الله إنا قطعين فاري من جأبو الله من الدارس من ذلك كتاري فبدنا ولا أجل كيامي بدنا ولا أما يامي wani sahabi ya zo gurin Allah sun sai shambi shi Allah Allah mata sa ya shi za ta tana kiyama sai manzo Allah yake bai ka tana da haka ce gaggawar sanin shi kiyama da zuwa ne ka tana me ka ake ka shi yara wasu lai ni ba yawan sallah da ke shi ni ba yawan annabi ba wani abu ne ba ta amma ina zai ina san ka ina san Allah sai maza Allah ya ce almar kuma amma haba ba shi ke ka dace mutum ya ta hada wanda yake so in an je lahira kai da wasu ne mu kana ne sahabbai suka ce wallahi ba mu taba farin ciki a musulunci kamar wannan rana ba mu taba jin sakankancewa zuciyar mu da nutsuwa ba mu taba jin sa rai kyakkyawar zuciyar wa Allah irin wani ranar da Allah ya sanar mana saboda mun san duk gaba ɗaya mu ba wanda ya kasance ya wani aikin kirki wata gwamnati da Allah ba amma dai mun san muna san annabi sai da annabi wannan mutum shi kenan wata sha mun gode Allah kuma wata sha sha Allah rajul cewa ran ina da kyakkyawan kwarai da sare a Allah me yasa li anni la izin bi dalabihi saboda na fake da janibin annabi in mun je lahira Allah zai gani a bayan manzon Allah alaihi shi ba Allah yana jin kunya annabi wanda yake tare da shi kama ke kona a abu haka wa shi tuli a amali ko da ya mutum kuna sa rai to amma kuma ina jin tsoro li a amali sai na tsira ayyukan da suka kama na san ayyukan da suka san ga duka haka ina jin tsoron Allah to wannan ba hadisi ne hadisi hadisi manzo Allah ba ya ce ka kasance bayyana hurwar rajai ka kasance ko da shi a tsakanin sa rai ga Allah da kuma tsoron Allah kar mutum ya zama kullum sa rai yake yi ai shi da tsiran ya zama Allah to shi ba Allah ba ya mai shigo mu ba kai masa gaggawa in ba kai sa'a ba sai ma talala sai kuma ka fada shi kar kuma zama kullum kai tsoro ne yake ga Allah tsoro ne kan ni da lafiya na yi kaza na yi kaza ya Allah kai Allah kar ka zama kullum cikin tsoro in ka zama haka sai Allah shi kuma ya bishire shi wai shi wannan bawan ya dauka ni bugu ne bai san ina da ni da uku ne rahimu ba ko ka ya dauka kurin ni mutum kuma ne shike nan shibigil barshi bai san kuma a uku rahimu ga guru ba bai san da wannan kuma sai Allah ya shike mutum ma shi ta mutum ya zama tsakanin abu biyu bayyana sauki wa rajai yana tsakanin kwaɗayin rahama yana tsakanin tsoron azaba to in yi wannan shike da zai dace domin tsuntsu da kuke ne ba ya tashi faɗo wani yanzu sun yi tashi sama da bukatar da biyu ya matsala ɗaya kibuwa zai gaba dole ko ne ya kasa da ke biyu ko ya buɗe su haka sannan ya ɗaya amma yana matsala ɗaya faruwa ne ba shi ke nan kai ma in ka tafi da zai ko zai gaba in ka tafi da so ko zai gaba zai gaba shi an yi wani mutum a cikin wani isra'il maza da neman zaba da zafi yanzu sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya mutuwa sai bar wasiya in ya mutu a kone gawanka ta zama toka a ɗauki toka a ji a sheka a cikin kogi sai an bari ana iskar mai ƙarfi masu sai a sheka tokar a cikin kogi ta ruwa cikin wai shi duk da baya ce zai Allah tsoron Allah ne ka shiga ba ku shiga nan haka masa haka yake bara sai da aka yi mutum aka ƙona gawa aka ɗebi tokar aka ji aka samu iskar mai ƙarfi aka tsaya akan teku kawai aka sheka ta ruwa sai Allah ya ce ba ku tsaro shi tsaro shi haka wannan Allah ba da tsaro shi hmm da aka hado shi ba sai ga yadda shi kaf sai ga shi ga Allah kuma shi ne da shi kafin wannan ba amala ta Allah hada me yasa sai wannan abu da ni to wallahi mun yi tsoron azaba kan yasa na san na yi zakataka na yi na rasa ma ni sai na zan burbi ma kuwa sai na ga mafi sauki kawai ne haka sai ni da a hadawa lakin wani zai garo ya ke za a yi to kuma shi da Allah ya yi masa da wannan kyakkyawan niyyar sun Allah ya kula to insha Allah ku hanu ana inda zan yi abdinki ni ina nan inda rawa na ya kwamace wa ana ma huza yadda kitan mace Allah ta gare guduma duk yadda kake da gurbin fara ma Allah kake yi in ka ba face shi mugu mai kama mutane baya da abuwa baya wallahi da ma shi mutu kuma da ma shi shadidin rushi duka ba shi da wanda da mai shi da barka da Allah sai kama ka gaban gurbin ba har ka sa rai ba haka da yin noma kai ka zama da aiki in ka san face shi rabu rabiu gabu sai ga gurbin in ka san face shi ba su rubi da ma shi haka yi tabaraka da sai gurbin idan ka tsammace shi kuma alƙadu sai ku lura ya haɗa ta da shinku a yi hawa ka kai da kai hawa kai ka tsammace shi a haka kuma da amatu suka musan shi sa ake tabbata wanda ta ba da wanda duk ta inda aka fai wata zuba da mai wata a ganin da sa Allah wani amma ma'ana duk ta inda ka tsammace Allah san zai zaru ta ba da wanda shi za a haɗu da zai a cikin kawai ni ina da yadda ba wa ya kamace haka ne sane da ta alheri ga Allah maza Allah ya ba ya ce husulu wato hasla ta lalle ko kuma shi ta da guda biyu ba kamar ila alheri shi ne ki tawo da zo ga Allah da ki tawo da zo ga Allah ta da biyu ko ba ka ita mun shi ne mummunan da zo ga Allah da mummunan zo ga Allah to kan mutum ne mun na Allah da zai samu Allah amma kuma kar ya zama kullum cikin sa rai ga ai ba ya tsoro a'a فسأل يقبلكم هكذا إذا شرد الله يسير رجوت لأني لا تجد بذنبي إن هذا سأل سوى لا فكر جانب أني وفرت في أعمالي أما إن هذا الأوروه مطور يوم عيسان أو لا يا يا أبني جنا تبارك وتعالى أجل تسألك شيئا من الزمان وما كتبت الرجال فإني مقدام على كل مستفى وأنا ألقى أفكر مفلس faɗin miya domin ni duk da shawar ibrahim mikidamun ala kulli mustaha mai gabatuwa ne da aikata duk abin da rai ya so mana da dai shawara a sai mun tuwa kai mun gudu ne wane ne hadar la kurai wai ai la gaban manzon Allah ka ko san sai an shiga gaban manzon Allah shi kenan ba wani ba ran sai Allah sai da komai ma sai da wata shi amma mu ne yadda ka shawar ibrahim a'a kuma ko da fa'in ne mai damu ni mai gabata ne a bisa aikata kullum mustahada abin da rai yanzu da abin da zina sha'awa hadi wa wani an ta'ad kuma ni mai lankandi ne mai jinkiri mai nauyin kafa ne wajen aikata bin Allah abubuwan da ba da ba na yi da yawa da na kuma abin da rai na yanzu zai aikata a ga ni kada ka ban tara aiki da yawa ba ban yi ayyukan lada masu yawa ba lahira na je kuma mukulunci ga ni kuma za a yi waso su domin mutane da zaka kawo kaya daga wani ya ubangiji wancan ya yi min kaza Allah ya ta kawo sura da tsaba shi ya ubangiji wancan ba ya mun a kawo sura wani sai an gama kwaje wa shi hadisi manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam a taron a taron a a tadruna man huwa muflis kun san waye wanda wato wakiyaci kun san mutala ka waye sarka da suka ce ya rasulullahi an muflis fina talaka a wurin mu man la dirham da gola dina shine wanda bai da dirhami bai da dinari bai da kofi da gomu shi ake cewa sara Allah ya sa wannan ai mai mawara shi ne wannan ba mu nan bane al-muflis muflisi wanda ake ce muflisu shine wanda zai zo ranar alkiyama ga tarin lada ya zo da shi mai yawa amma kuma wakar da lamar haza wa aka da mala haza ya zalunci wancan ya rinci wancan ya ci kudin wancan dubin yawa a duniya bai yi ta haza ne hana da haza ne hana da shi sai a ɗaya buladen a a ba biya wani ba shi a ɗaya buladen a ba wancan da ya zalunta a ɗaya buladen a ba wancan da ya mara a ɗaya buladen a ba wancan da ya tsinkan kula sun zai a wani har ma ladan ya ƙare kuma ga sauran masu tuhuma suna nan ƙare kalla ya ce yanzu na dai ayya kare sai gozu da gozu su kuma a samu shi da yana tarin lada niki niki sai waye gari bai da lada ko kaya dai sai ma tarin da bai sai kuma dinna shinka wanda shi ne mutum suna kire shi ne mutum kire jiwa to shi wannan da ya ce ni a fuskaru da ma kada ka ba ma yawan ladan mutum da ga kuma zan ji abin waso so ba bayi zan ga cewa an muka za an muka za an muka za a bashi a basu kuma ya kuntu ba kan mu bi soyayya ya mulana wane mutum da wanda shawar da anhu yana magana da samun halitta ne ya hau matsayin sa ne ya hau matsayin sa ne na nasusiya ayi malakusiya mana hadar shi shawar da anhu wannan matsayin ya hau a rufe suna gane zancen duka baki da وليس سوى أن نرسل في حكمه معدل لهذا في السورة الواجب وليس بل دون كوي با سواء نفس الفضل كوي جناتي إنا كاري لفضل من زمان الله صلى الله عليه وسلم مؤدا لهذا مؤدا لهذا دعما لي جنك أتالي شيء لن كاري لفضل الله فأنا وانا هو فجبور لي فصا دعانك يا رسول الله كتورا كرا دي إنت جناتا ولا كتورا ولا وأكيد كسوم كيرتا سنة كوما كرا ده أبدا لا شيء بعد يوم كذا شيء يشوف نقص وإن شاء الأمير تقلبت نكائس أعمالي كمالا فلا نكرا إذا سوى لا كوايا من شكرا أما إن من ذو الله إذا ما أقوم الله دي من نوايا duk ayyuka na wanda sauran suka ta juyar da mutuka ba su sauran sauran da mun goya wala tuslimi ya rabu fi iliyar da yawan wala hasan ban din da wani bukatun ya ya ubangiji na roƙonka la tuslimi fi iliya karfe mun sakayya akan aiki na kowane ne kowane irin aiki ne kaka saka mun da shi sai yi an in ne mummuna a ce a bani mummunan lada zarababo wala a sanar ko kuma a ce ga kyakkyawan aiki na ya a bani kyakkyawan lada ba shi nake bukata ba ina zo kar a saka mun da aiki na bal bil jamalin muqaddas abinda nake nema a bani a lahira a matsayin lada ko tukunci ko ladan abinda ne a duniya shine abin annabi Muhammad kawai aljamal al-muqaddas a bani kyakkyawan nan tsarkakaccen nan abunka shi za ka bani shi ne sakamako na alaƙa ba ka kai ya aiki ne zuwa wani mutum ya shi ruwa ayan lauru ya rabar bari yake tabiyan a maulaya ya rabar bariyarsu salliyan ala zai yi akwani wani hamsa na fusi a maulaya a ayan lahu yawa ayan lahu ya rabar bariyarsu salliyan ala zai yi akwani wani hamsa na fusi ya ubangiji na ayan lahu ya Allah tabar da wannan zafi fadi sai daga nan gurin zuwa ƙarshen kasidar salatul fati ce shehu radallahu ya saki kawai salatul fati ce shehu ya saki a nan gurin daga nan zuwa ƙarshen kasidar baki da ayallahu ya Allah ta baraka ta'ala ya rabar bariyati ya ubangijin talikai salliyan ala sayyidil akwai ala sayyidil akwai kai salati ga shugaban halitta baki da ya ubangiji kai salati ga shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rahamtu nafsi kuma ka gitaina ma'ana ka jikin nan farmashi na da rayuwa ta a duniya har ta wani gidan da yamma walhamdulillah rabbuna محمدنا والفاضل المتحقق الأليم لما أجلته المتلبس شين أنزل محمد النوم وآية سيد الأكوان سيد الأكوان شو كمان تعرفين شين محمدنا شين أنزل محمد النوم والفاضل المتحقق الأليم شين الفاضل من قول ولا أبد يجيبه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya bude hanzar da gida wannan haka Allah ya faɗa baraka ta'ala cewa kun tunza mafiyan lan ora farat al ora fa al usu khalqan ata'arrafu fi ba'arfu na kasance wasu suka bullan ya kama a rika ce ni a kullun da Allah ba wanda sani dan ma hanci ba sai na da fasan ni sai na halitta halitta shi ke da ya kasance daga halitta manzo Allah ne ko da Allah saboda ka zama shine mubudi da halitta gaba daya kuma shine zai buɗe aljanna na kiyama ma da wa'azana a kullun take hawan ma za su gaggawa su je ita da zuwa ne gudu Allah ya shiga aljanna ita da kuma rubu nan a bayan gurin Muhammad da ya rubu manzo Allah yana zuwa yake bismillah ya rubu manzo Allah yake wa ana awwal man yuharriku halqa aljannati ni ne farkon wanda zan an kwata kofar aljanna wa astaqtu baytahu inne ma abu da kuma abu da yau Rizwan ya ce waye ya kwata kofar nan ce Muhammadu Rasulullahi ya ce duka umirtu Allah ku ta halaka ko da ahli salata dama kai aka ce bude wa karfin bude ruwa ga kai sannan ya bude sannan shiga sannan kuma ta halatta aljanna ba ta halatta ga wani ba kafin shi ne haka wanda Allah ya ba wanda ka alfati ba mu da jina alhuda hakiki manzala din manzala da wanda yake mai tantancewa ko kuma ana wanda ya cancanci daukaci da dama al-alili madaukaci lima aglantahu alfati lima aglantahu kenan wanda yake shine ya bude abin da ka kulle al-mutalabbi manzala ɗin zama zama da shi ne mai jawo wa duniya amfani abu hajjimar rasulan a can saba ƙura hu wa na zuru lagar haƙƙin da haƙƙin mafisi wa hu hajjimar rasulan manzala ɗin zama shi ne cika hukin manzanni baki ɗaya a kan waɗanda suka zo duk manzannin da suka zo saba ƙu da hu manzannin da suka rigaye shi ɗin nan baki ɗayansu manzala shi ya cice su ƙwar'ani ya faɗa ma kana muhammadu da ba'a hajjimar jarumin ولكن رسول الله وآخر نبينا من الله صلى الله عليه وسلم وقوة من أشكب أما رسول الله يجب خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم كما شاء الله وانا رسول الله هو خاتم الرسول من الله يجب أن تكون من ذنبي أتوسط قوله وإن ذكر ذكر غيره شروع وناصر ذاك الحق من الله يجب أن يتوقع كرتيا بالحق لكرتيا معنى شيء يزوي رأي الدين أنما وانت سنقبات ورسول الله lalata suka yi baya ba za ta shi biyu layar da addinin musulunci za ta haƙi da haƙi makabinci manzala shi ne makunna harce ta nan muke ko su kuma yan harce makabinci wa hajin ila ayyukan sirati siratikal jalil mustaqimin nahji ghayr mudallal wa hajin anai wa mun da zira shiryawa ne ko hajin yanzu mai shiryawa ne ila ayyukan sirati ya zuwa ga mafificiyar tafarkai wannan ne wannan shi ne siratikal jalil tabarjin da ya ubangiji wanda ke mabayyani al-mustaqi min nahji tabarjin da wanda yake mai madaidaiciyar hanya ba tsaya a cikin babu ko kwana kwana babu gambarai tabarjin manzon Allah ke nan wanda Allah ya shirya wa sunna tabarjin Allah wanda Allah ya shirya wa da shi kila wani ya a ya za a ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai shirya wa bayan Allah ya ce ba shi shirya innaka la tahdi man ahbabta ko ba ka shirya da wanda ka so ka rasulullah walakin nan walakin Allah insha Allah ya shirya wa da kalama wanda ya faɗo na sai a karanta masa wani aya a cikin da bagar da bari Allah ya ce wa'in na ka lata haji ila salatul mustaqim da salatul lahi ai wallahi ya rasulullah kana jira wanda ka tabbata bane duki tabbatin Allah tabaraka wa ta'ala ce wa hada ila ghayr sirat siratul jali al mustaqim min nahji wanda yake mai madadin hanya gaira mudal nabi hanyar da babu tuhu a shirka balle mutum ya bace ya wani biyar ma al'ada hatta al-qadri قدر نبينا وبالدار العالي العظيم التأسس مع الآلي وانا دراسي تبدأ على يوم المعلا حقا قدر حقيقة من درجة الساعة معناه وانا يتبدأ من الله درجة الله والوزن درجة أبو الله قدر نبينا هنا وزن درجة أبي محمد أبو الله ko wanda zalaki mai zalaki yayi ya ka faɗi nan da yake so Allah ya wulla Allah da ko ko ko ko wani zalaki in an yi sai a ce wato wato wato azza hakago war rimal war afqai kai azza ruwa azza tsakon gani azza kaza ko mai na fara wani abin ma wani zarafin ma a ce wato ma na dai ko cewa aka yi hatta la amina salatu shirin Allah kai salati ga manzo Allah har sai Allah babu abin da yake a cikin san salati ga wani duk su sunan salati da Allah ya sa Allah ya nuna cewa abin hawo shi kadai kuma ma ya sa wani to a ga nan mun zai ga an burge ko an fata da abubuwa ba to har shi ne ya riga amma daraja Allah Allah na shi ka wannan shi da zai ba shi da ko ne girma sa ake yi salatul gurgurin girman annabi Muhammad ga ya mun girman annabi Allah waye ne ya karba ne mutum sallallahu alaihi wasallam shi za wani zarar na ba zarar ba shi ya ko ne girma galibi kuma gwargwadon sa azun Allah al'ali gwargwadon nan madaukaki al'azimi ta asusi gwargwadon nan manzon Allah sun mai girma abun Allah da manzon Allah gwargwadon haka Allah ne da sunan mun gode Allah za mu kwana da Allah tun gobe tun da shi gaba Allah ya mu da iyayen iya iya amma da mun ko sai mun tabo Allah ya samu barkin lafiya malam Allah ta kamta alheri ya Allah ta kamta alheri نعم يا رب العالمين أبني أبني ولا من أبني اللهم أنت يا رب العالمين لا رب العالمين ولي الله هو شيء رب العالمين كامل أصلا لا زمن لا يا رب لا يا رب لا يا رب لا لا رب العالمين ولا شيء ولكن وصية الله لا يكون كشوز ذكر شيء الله يمس لما تغيره حسن بدأ من محمد صلى الله عليه وسلم وين بعد غير بعد شروع كشوز الله يمس يا رب العالمين هو كل شيء قدير ما لا يموت لا قال مصلى ولا شارك شيء تقول بدأ من صلى الله عليه وسلم الله يكرم أنصار الله يكرم كل بدأ من صلى الله عليه وسلم بعد ما رزقنا الفاسق اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد ربنا يبارك لنا في ذنوبنا وكافر التوبة تقبله به خير الدين على عليك رضا وسالم وهذا واجبا لمن سلم مبارك زلزلني أوقع ولا دنيا من تحتني علم في وكريم ولا رسالني سبحان الله